نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونسة الأمة وجاهد في سبيل ربه أتاته الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات والشهوات وقيل الإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الإنابة هو العسراء هو الإسراء في مرضات الله عز وجل مع الرجوع من المعصية إلى الطاعة في كل وقت وأكلاس وعمل الإنابة عباد الله وصفا لاختيار عباد الله الصالحين يقول الباري سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الخليل الرحمن وصفه الله تعالى بهذه الصفة إن إبراهيم لحليم أواه منيب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأمر الله جميع الخلق بالإنابة إليه والرجوع إليه وقال سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وحقيقة الإنابة عباد الله هي الرجوع إلى الله بعمل الطاعات وترك الغفلة والمعاصي فهي منزلة منزلة الصالحين من عباد الله وتدل على إقبال على إقبال على الله بالعبادات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين عباد الله سرور القلب وانشراح الصدر والطمانينة في الإنابة العبد إلى الله وهي إبادة عظيمة من سنن الأنبياء والمرسلين قال جل وعلا عن داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وكرر راكئا وعناب وقال عن سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم عناب وقال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال عليه الصلاة والسلام ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وقال لخليل عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والمنيبون, والمنيبون إلى الله هم خير من يصحبهم المرء في حياته يقول الباري واتبع سبيل من أناب إلي عباد الله الإنابة إلى الله هي مفتاح السعادة والهداية في الدنيا والآخرة قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب والبشارة لأهل الإنابة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عباد الله ولا يتعبر بالآيات ولا يتعس بالعبر إلا المنيب إلا المنيب إلى ربه قال قال عز وجل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب والمنيب هو المتذكر حال حال نزول النعم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب والإنابة عباد الله هي مانعة من عذاب الله تعالى عند عند النوازل والبلايا والفواجع وعلى المر أن ينيب إلى ربه وأن يحاسب نفسه على ما سلف من المعصية وعلى ما افترض من العصيان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن العبد لا يزال بالخير ما كان له واعز من نفسه وكانت المحاسبة مهمة جدا والمؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من زوالها ولا, ولا يتنافس في غرضها له شعن وللناس شعن ومن اجتهد في محاسبة نفسه والمجاهدة عن المعصية عن المعصية تجاه في الآخرة من الفائزين والبعد من الخسران قال بعض السلف ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أن أستيقظ منه عباد الله ومن صفات من أناب إلى ربه المحافظة على على صلوات الجماعة في بيوت الله من شعائر الإيمان والدعوة إلى الله تنير البصير ويذكر الله وبذكر الله تلين القلب وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وسم والطاعة فإن مولاكم أمركم بذلك في الآيات العديدة في كتابه ولقد wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah bayan haka ya yan uwana cikin addinin Allah muna yi wa kanmu da kanmu fatan alkhairi a gaban Allah mai girma da buwaya sannan mu sani cewa babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu kuma wani abu da ya fi zama shari kamar abin da aka gihi cikin addini wanda yake amsa sunan bidiya dukkan bidiya bata ce dukkan bata mu kuma su gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan nan yayin uwa ina yi wa kaina da kuma sisi bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokinsa sirran wa alaniya mu kiyaye dokokinsa a duk inda muka tsanci kanmu kamar yadda wannan wasiya ce gabatacce a cikin alkur'ani mai girma bayan Allah mu sani cewa yau muna ɗaya ga watan goma musulunci watan shawwal wanda yau cikin hikima ta Allah da karamcin da yi mana mu bayi rayayyu musulmai Allah sai gwama mana idi guda biyu mun yi idin safi na idul fitir sannan kuma gashi muna idul usbul shine idin da yake maimaituwa duk mako shine idin juma'a gaba ɗaya muna fatan Allah ta'ala ya karba mana sani ya yan uwana cikin addinin Allah yan awoyi ne rabon mu da Ramadan inda mutum ne mun waiwaya maza mu gani bai bace ba domin awoyi ne ko cikakken yini da kwana ba a samu ba to ramadanu ya yan uwa ya zo ne domin ya gyara alakar mu da Allah ya gyara alakar mu ga mahalicin mai da al'amuran mu gabaɗaya zuwa gare shi mu kaura cewa abin da shi ubangijin ya hana mu ko ya haramta mu to kutubar mu ta yau ta yi munasaba da wannan gaba kokkomawa zuwa ga Allah jiya-jiya makon da ya wuce mako bi mako uku duka muna cikin ramadan gaba ɗayanmu kasi 85 zuwa 90 to al'amuransu gaba ɗaya sun koma zuwa ga Allah wajen yawan aikin alkhairi da kuma cewa aikin shari da zama cikin shiri da kimtsi da tabbatuwa a cikin ibada to dukkan wani bawan Allah wanda Allah ya yabe shi da iya kokkomawa zuwa ga Allah to da wannan ayyukan ayyukan ibada da ayyukan da'a su ne suke mayar da mutum zuwa ga Allah amma ayyukan sabo da ayyukan fajirci to su ne suke nesanta mutum zuwa ga Allah babu shakka wannan munasaba ce mai kyau mu yi kokari mimante ni din abin da muka koya kar mu yadda ya subuce mana kar mu yadda wannan alkhairi da muka koyo shi a ce yau mun waye gari ya bace mana wannan ba karamar asara bace a har kullun kuma mu tabbatar da kanciya ba mai tabbas da gani mai magana har ku wanda yake da tabbas baɗi za ta da ta same shi a wannan rayuwa bai wannan tabbas abinda mawa koya mu rike ya zama to shine guzurinmu wanda ko Allah ya karɓi rayuwarmu daga nan kafin Ramadan ya zo to mun san muna da wani guzuri da muke muka rike a hannunmu sai mu nemi taimakon Allah wajen Allah ya mana rahama ya ji kanmu domin ma'aikin Allah yana cewa salli salatul muwadda dukkan wata dama an ta same ka to kai iyayenka kai ɗauka wannan damar ba za ta ƙara dawa ta same ka ba manzon Allah ya ce duk mai sallah to yi sallah kamar sallah da zai yaba yayi ban kwana duniya ke yanzu mu yi juma'a to ka kaddara kamar wani ita ce juma'an ka ta ƙarshe kayi da asar to ka kaddara kamar ita ce zaka yi ta ƙarshe duk abin da zaka yi wajen kyautatawa duk abin da zaka yi wajen ingantawa kai kokari inganta ayyukan da zai sa ka ga Allah musaniya ‘yan uwa ita wannan kalma ta al'inaba shi ne fitar da zuciya daga cikin dubbai na sha'awa da shubuha kamar yadda ramadan ya yi mana ya tsarkake mana zukatanmu da yawa daga cikinmu daga ayyuka na shubuha da ayyuka na sha'awar sha'awai da ayi dama abu guda biyun nan su ne suke tsindima ɗan adam cikin haram da shubuha da sha'awa a shubuhatu wa sha'awat duk wanda ya bata dalilin wani abuwa ya bata to qur'ani da azumi na ramadan sun zo sun gyara mana zukatanmu sun dauke mu daga kan shubuhat da shahawat zukatanmu sun dawo gyararru to mu yi kokarin mu rike wannan wa'ansu malaman suka ce ita ina ba ko komawa zuwa ga Allah shine arju'u min al-kulli ila man lahu kull shine kabar dukkan wani abu da zai raba tsakaninka ga Allah ka koma gaba ɗayanka zuwa ga Allah shi ne mamallakin kowa da komai duk abin da zai raba ka da shi ya nesanta ka da shi ka kaurace masa ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa al-inaba shine al-aisra fi mardatillah shine gaggawan fadawa cikin yardar Allah da kuma kauracewa zunubi ka rike wannan a kowane lokaci kuma duk abin da za ka yi ka gwama da ikilasi da idan Allah bayan Allah mu sani ita ibada ko kuma ina ba ita ce siffar wa'ansu bayan Allah zabaku Allah da kansa ya zaɓi wa'ansu bayansa ya siffanta su da su masu koma zuwa gare shi Allah ke cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin za a marmatso da aljanna a ranar alkiyama amma ga masu takawa Allah ya samu da ci za a matso da ita Allah ce ghaira ba'id aljanna ba ta nesa da su haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz Allah yace wannan alƙawari na ne akan dukkan wani mai kokkomawa da al'amar zuwa gare ni mai kiyaye dokoki na awwabin hafiz mai kokkomawa zuwa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah to alƙawari ne Allah zai matso musu da aljanna ranar alkiyama Allah ya samu da cikin su man khashiyar rahmana bil ghaib Allah yace duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin zuciyarsa waja'a bi kalbin muniba kuma ya zo da zuciya mai yawan kokkomawa zuwa ga Allah alkhalilur rahman ibrahim alkhalil yake cewa yanda Allah ya siffanta shi da wata sifa Allah ke ce inna ibrahim alhalim shi annabi ibrahim mai yawan hakuri ne iya da zurfafawa cikin hakuri awwa mai yawan nishi domin tunawa ga Allah muniba ko mai yawan kokkomawa zuwa ga ubangijinsa Allah ne yake shidar annabi ibrahim da wannan sufofi ƙwar'ani yake cewa da mu wa anibu ila rabbikum bayan Allah ku kokkoma zuwa ga Allah shine ubangijinku wa aslimu lahu ku me kauya zuwa gare shi min qabla an ya'tiyakum al'azab tun kafin wata azaba ta riske ku summa la tunsarun sannan ba mu iya taimakon ku ku kokkoma tun kafin dare ya muku ku kauracewa zunubai ku cika rayuwarku da da'a ga Allah wanda shine za ku koma tun kafin azaba ta riske ku ku nemi taimako ku rasa Allah ta'ala ya jam'i ya umarci dukkan halittunsa gaba ɗaya da su mai da al'amuran zuwa gare shi kadai da yake cewa munibi na ilaihi wata ƙuhu a ƙimu sala bayan Allah su ne masu mai da al'amuran zuwa gari ne inji Allah kuma suna jin tsoron Allah sannan suna tsaye da sallah ba sa kasancewa cikin masu shirka musani ya uwa ita ina ba kokkomawa zuwa ga Allah shi ne kokkoma zuwa ga Allah wajen yawan aikin ɗa'a da barin gafala da sabo da aikin zunubi kuma wannan matsayi ne na bayin Allah na kwarai daga cikin bayinsa wata dillu al-iqbali ala Allah kuma ina ba tana nuna dan adam ya koma zuwa ga ubangijinsa wajen yawan ibada Allah ta'ala yake faɗi cewa innal hasanati yudhibna sayyi'at duk mai kokkomawa zuwa ga Allah iya riɓanyi alkhairansa ne kuma hasana tana goge sayyi'a zalika dhikra lizakirin wannan wa'azi ne inji Allah amma ga masu azantuwa musaniya bayin Allah nutsuwar zuciya da ka samu inshirahu sadr kirjinka ya bude wajen karbar sakon Allah ko karbar dukkan wata jarrabawa daga Allah sannan nutsuwa da ake samu cikin zukatan bayin Allah na kwarai duka tana karkashin inaba ne tana karkashin kokkomawa zuwa ga Allah kokkomawar bawa zuwa ga ubangijinsa kuma daga cikin da'abi na bayin Allah na kwarai kuma shine ibada mafi girma daga cikin sunnoni na annabawa da ainihin manzanni Allah ta'ala yake faɗa game da annabi Dawud alaihi salam yake cewa wa zanna Dawud annama fatannahu annabi Dawud yayi zato cewa kamar Allah ba zai kama shi da laifi ba an gane ko fastaghfara rabbahu sana annabi Dawud ya nemi gafaran ubangijinsa wa karra raki'an ya fadi ya mai ruku'i wa anaba kuma mai da al'amarin zuwa ga Allah ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah yake bansa da wannan annabi Sulaiman alaihi salam Allah yake ba mu labari game da shi wala qad fattanna Sulaiman hakika mun jarrabi annabi Sulaiman alaihi salam wa alqaina ala kursiyyi jasadan muka jefa wani abu mai kama da gangar jiki kan kujerarsa sun ma'ana sannan iya gane jarrabawa ce sai ya maida al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala masaniya ƴan uwa ya dogara ga Allah ya maida al'amarin zuwa ga Allah annabi Shu'aibu alaihi salam yake faɗa da bakinsa Allah yake haka yato mana wa ma tawfiqi illa billah yace ba da wani dace in ba daga Allah ba alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga Allah na dogara kuma al'amara na gaba ɗaya suna gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi cewa zalikumullahu rabbi mai wannan ayyuka shine ubangiji na alaihi tawakkaltu ga shi ubangiji na dogara wa ilaihi uniba kuma ga shi na mai da al'amura na gaba ɗaya khalil annabi ibrahim alaihi salam yake cewa rabbana alaika tawakkalna ya ubangiji gare ka muka dogara wa ilaika anabna gare ka muka mai da al'amuran mu gaba ɗaya sannan wa ilaikal masir makomar mu gaba ɗaya tana gare ka ya allah wal munibuna ila ila allah masu kokkomar da al'amuran zuwa ga allah hum khairun man yashabuhumul mar'u fi hayati su ne mafi alkhairi su zama abokanka a duniya duk mutumin daga iya yawan da'a iya kauracewa haram to kai kokarin kulla alaka da shi domin akwai alkhairi ubangiji yake cewa wattabi asabila man anaba ilayya ka bi hanyar tafarkin wannan wanda ya maida al'amuran zuwa gare ni duk wanda ya maida al'amuran zuwa ga Allah to shine aboki shine abokin shawara shine abokin tattaunawa shine abokin a rayuwar duniya gaba daya bayan Allah mu sani cewa ita ina ba kokkomawa zuwa ga Allah ita ce miftahu sa'ada ita ce mukullin cin nasara da shirya a rayuwar duniya da lahira Allah ta'ala yake faɗi cewa qul innal qul inna Allah yudhillu man yasha Allah iya batar da wanda ya so wa yahdi ilayhi man anab kuma duk wanda ya maida al'amarin zuwa ga Allah Allah iya shiryarsa duk mai komawa ga Allah to Allah ya alƙawarin shirye da hizuwa ga tabarki madidici bayan Allah mu sani cewa akwai bushara albishir ga mutanen da suka siffantu da kokomawa zuwa ga Allah Allah yake cewa wallazi najtanibu wallazi najtanibu tagutu an ya'buduha wadanda suka kaurace ya dagutu ba sa bauta masa wa anabu ila Allah suka maida al'amuran zuwa ga Allah sai Allah ta'ala yake cewa lahumul bushra ay musu albishir na rahama da jinkai daga Allah bayan Allah mu sani cewa ba mai wa'azantuwa da ayoyi ba mai sa ayoyi zama to ibra a gare shi ilal munib ila rabbi sai mutumin da yake kokoma da al'amarin zuwa ga Allah Allah mai girma da buwa yake cewa tabbusiratan wa zikira li kulli abdin munib alqur'ani ko magana akan alkiyama to kamar wata tabbasira ce abinda ido zai gani ko zuciya za ta fahimta sannan kuma wa'azi ne amma ga dukkan bawa wanda yake mai da al'amuran zuwa ga Allah wal munibu huwal mutadhakkiru shi mai kokkomawa zuwa ga Allah shine mai wa'azantuwa a lokacin da ni'ima ta sauko masa kuma shine mai wa'azantuwa a lokacin da jarrabawa ta sauko gare shi mu sani ya ƴan uwa Allah ta'ala yake cewa wa yunzilu lakum minas sama'i rizqa Allah iya sauko muku arziki daga sama amma wa ma yatazakkaru illa man yunib ba mai tunawa da wannan yawa azantu sai mai mai da al'amuran zuwa ga Allah ita ina ba ya ‘yan uwa mai da al'amuran zuwa ga Allah ma ni amin azabillah ita ce take hana azabar Allah ta riski mutum inda nuzul wal balaya inda nawazil wal balaya a lokacin jarrabawa da fitintinu wal fawaji da al'amuran masu girgiza zukata shi mutum an yuni ba ila rabbai ko kuma wa alalmar wajibi ne ga mutum ya mai da al'amuran zuwa ga Allah wa in yi hasaba nafsa ya dinga ƙoƙarin yi wa kansa hisabi alama salafa akan abin da ya gabata na rayuwarsa kuma ya dinga ƙoƙarin kiyaye kansa daga sabo imam al-hasan al-basri Allah ya mai rahama yake cewa innal abda shi bawa la yazalu bil khair ba zai gushe kan alkhairi ba ma kana lahu wa'idun min nafsi matkar iyaye wa zuciyarsa wa'azi matukar akwai mai wa'azin da yake wa'azantar da zuciyarsa to ba zai taba gushewa kan alkhairi ba wa kanatul muhasaba muhimma muhasabar rai ka tana mai kai yau mai za ka ƙara na alkhairi gobe mai kai na yau na kuskure ka rage shi gobe to wannan babu shakka iya zuwa da alkhairi kuma abu ne mai muhimmanci a rayuwar musulmi shi mumini a wannan rayuwa ta duniya yan uwa kamar bako ne kar kai raki dan duniya ta barka kar kai gasa don ka ga wani Allah ya hore masa wani abu duniya ba gidan gasa ba ce abu ɗaya Allah ta'ala ya ba mu doka mu yi gasa wa fi zalika faliyata na fasilimuta na fi tsohon a al'amarin lahira a al'amarin alkhairi a al'amarin komawa zuwa ga Allah da gaggawa to ana ake sau kowa iyayensa amma maganar hululu na duniya gidaje motoci riguna waye-waye duk wannan ba abin gasa ba ne domin za ka tafi kaf ka bar su a duniya kamar yin da dama ba da sun ƙazo ba abinda za ka tafi da shi shi ne kyawun ayyukanka to ka yi ƙoƙarin gasa wajen yawaita aikin alkhairi kar ka yi gasa wajen tara duniya ka yi ƙoƙarin gasa da ayyuka na alkhairi ka tara su domin su zame ma mifta na sa'ada a gobe alkiyama sannan ita duniya yan uwa ba gida bane na raki da abin da ya kubuce ma dama can Allah bai za ka same shi ba haka nan duk abin da ya same ka dama can Allah bai kaddara zai kuce ma ba mu sani ya ƴan uwa a matsayin ka na bawon Allah mu'mini ahlus sunna yayin da mutane suka kifa kai zuwa ga duniya to lahu sha'anun walin nas sha'anun in har sun yi nisa ba sa jin kira ka tabbatar ka tare kanka game da saban Allah ko rudin duniya so kuma suna ce suna nasu abu duk wanda yake kokari wajen yi wa kansa hisabi da kokarin kare ta daga saban Allah da ƙoƙarin tabbatar da an dosar da ita zuwa ga lahira to wannan babu shakka iya cikin bayin Allah masu samun albarka iya cikin kuma masu tsere cewa taɓewa a wannan rayuwa ɗaya daga cikin salafu sale yake cewa ban taɓa bacci ba bai taɓa kwantawa bacci ba ya kwanta bacci wai ransa ya kaɗa mai zai tashi gobe taɓa yi ba duk lokacin da ya kwanta iya ganin kamar ya kwanta gaba ɗaya ne kawai bai taɓa tunanin wai ya kwanta bacci zai tashi gobe ba ɗaya daga cikin magabata domin mai da al'amuran zuwa ga Allah yadda Allah ke siffanta masu yawan mai da al'amuran zuwa gare shi al-muhafaza ala salawatul jama'a din mai so ya ɗau wannan layin na kokkomawa zuwa ga Allah to yi ƙoƙarin tabbatar da yin sallarsa guda biyar a cikin jam'i kamar yadda ramadan ya koya mana ga munan yawan mu ga munan salloli biyar ɗin a galabiyar mu a jam'i muke samun su to amma ba fata muke ba ga ramadan ya juya yanzu yanzu ka tambayi limamai daga nan zuwa sati ya population na masallatan su musamman abin da ya shafi asuba la'asar a nan za a ga saurin silliɓewar mutumin da imanin suke da rauni dama a yanzu zai silliɓe gaba ɗaya ya manta da ramadan ɗin ya koma wacce rayuwar mai muni ta baya ga masallatan nan muna nan muna ganin su a yi kullum muna cika su da azumi ba sallar da ba za a cika su ba to amma yanzu ramadani na wucewa to shikenan mutanen ko bata suka yi dama ko da aljabi muke tare da ba mu sani ba amma mutanen sai ka neme su ka rasa a sallace ba sa yi a a gidajen suke yi a kasuwa suke yi hekar sai na suke sallar amma ramadan ya zo duk muna tare da su to kar ka yadda ka faɗa wannan layin idan kana so ka zamto ɗaya daga cikin bayan Allah masu kokkomawa da al'amuransu zuwa ga Allah ka riƙe sallar jam'i ka riƙe mata wuta tun daga asuba har isha kar kai sake a yi sallar jam'i ba kai akwai asara mazan Allah sallallahu Alaihi sai ke cewa duk mutumin da ya bar sallar la'asar da gangan aka yi jam'in la'asar ta bar shi bai yi ba to ka annama autar ahalahu wa malahu kamar mutum ne mai iyali mai muhalli mai dukiya a ce ya yi tafiya da ya dawo da iyalan nasa da dukiyar ta siya ne mu komai ya rasa gaba ɗaya Allah ya halaka su to wannan shine kwatankwacin hasarar mutumin da ya bar la'asar ta wuce ya jami duk abin da ka mallaka a duniya matanka ƴaƴanka dukiyarka ka waye gari ka zama to kai kadai ne kawai to kwatanci ake yi amma hasarar da kai ta wannan manzon Allah ne faɗa cin hadisi mai inganci mu yi kokarin tabbatar da cewa mun koyi wannan alkhairin ne yawan cika masallaci wajen jami'i imamu hasan al-basri Allah ya mai rahama yake cewa da a ce za a ƙara wa musulunci rukuni ya zama shida a fahimta su yake faɗa to da sallar jami'i za a sa ciki domin yadda mazan Allah ya bata muhimmanci ya bata kulawa har iya rashin lafiyarsa ta ajali iya dafa wannan sai na Aliyu da Abbas iya tahuwa masallaci kwana uku biyu kafin yau fati amma ya zo masallaci a daddafe domin ya nuna mutane muhimmancin sallar jami'i mu riko da wannan mun koyo su ga sunan kar mu yadda ya sullube daga hannunmu to wajibi ne mu tabbatar da muna sallar jami'i a cikin jama'a mu sani ya uwa wannan kuma sha'air ne na imani iya cikin alama ta mutum iya da imani ya dinga sallah ta farilla cikin jami'i wa da'awa ila Allah tanirul basira kuma da'awa ka dinga zuwa wajen da'awa Allah ya ce annabi ya ce to tana haskaka maka gwalwarka zaka ji kuskure zaka ji daidai zaka ji inda kake kuskure ka gyara zaka ji inda kake daidai ka nemi Allah ya taimake ka kaga mun koyi shi a watan Ramadan mun koyi zuwa wajen tafsiri mun koyi zuwa wajen muhadarar ga sunan to a wannan gun basira tana ƙarfi kuma Allah iya haska maka gano gaskiya wa bi dhikrillah talilul qulub ambatan Allah yana sa zuciya ta yi laushi yana tausasa zuciya a Ramadan mun koyi yawan ambatan Allah istighfari ne la ilaha illallah ne karatun alqur'ani duk mun koyi wannan ke yasa zukatan duk sun yi laushi ga sunan mu yi kokarin kasu taurare mana sun makasar ƙulubukun min ba'di zalik fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatan yahudawa kenan wa inna min al hijarati lama yatabajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun karke da zuciyarka ta zama irin wannan ta zama to zuciya mai taushi mai karbar sakon Allah mai hakura da fitintunu fitin duniya Allah ke cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah masu imani zukatun suna samun nutsuwa a duk lokacin da aka ambata musu Allah Allah ya ce da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa yawan halattar majalisai na malamai da zama da mutanen kirki da ainihin lazimtar su da kokarin koyi da su wajen ilimi da ilmantarwa da ƙoƙarin hawa asbab na kashe tilla da abin da zai ƙoƙarin ɗora kan tsoron Allah ka haushi to wannan alama ce ta mutum ya zama mutumin kirki Allah yake cewa inna ma yakasha Allah min ibadihi ulama tabbas wanda Allah ya shaida suna tsoron suna kiyaye dokokinsu a cikin al'umma a cikin bayinsa sune malamai kayi kokari nagarta ga mahaifa nagarta wa mahaifa bin su da yi musu da'a miftahu sa'ada kamar makulli ne na buɗe cin nasara a rayuwarka ta duniya da lahira duk mutumin da suke takun saƙa da mahaifansa wallahi wallahi ba shi ba ganin daidai a duniya da lahira musamman matasa da yawa za ka ji musamman a wajen karatu muna jin wannan tambayoyi wai mutum ne za a faɗa masa ma ya za a sulhunta da babansa sai an faɗa ma mutum ne yake jiran a mai addu'a wai tsakaninsa da babansa akwai matsala ko tsakaninsa da babansa akwai matsala karka yadda ka hau wannan layi duk abin da za ka sa a gaba ka ga albarkarsa a rayuwar duniya ko ka sa ran jin ƙan Allah a lahira to baya kan mutum da yake sabon mahaifanci manzan Allah ya ce ridallahi ridallahi fi ridal walidai wa sukutullahi fi sukutul walidai idan kana so Allah ya yarda da kai to mahaifanka su yarda da kai idan kana so Allah ya fishi da kai yayi watsi da kai to mahaifanka su watsi da kai to lalle ilalla yi wa mahaifa nagarta da suna da rai da bayan ba su da rai to makulli ne da cin nasara silatul rahim masani sadar da zumunta yan uwa baraka fihi baraka ka dinga sadar da zumunci ko ka je ko ka aika ko hannunka ya je ko sakonka ya je kar ka bari zumunta ta yanke a hannunka to iya ƙara wa rayuwa albarka iya ƙara wa lokacinka da Allah ya iba ma albarka sannan iya ƙara yawan arziki kuma wal malul halal sababun li salahul qalbi wal abna ita kuma dukiyar halal da cin halal da shan halal iya gyara wa mutum zuciyarsa sannan iya ƙara tarbiyyanta da yayansa wa ijabatu du'a sannan cin halal iya sa Allah ya karɓa duwarka wa qasrul amal cin halal iya karanta ma buri wa dabbu dabbul bala kuma cin halal iya kare ma bala'i mu sani ƴan uwa tuna mutuwa khairu wa'idin shine wa'azi mafi girma ka dinga tuna mutuwa da kanka ka tuna za ka mutu za ka mutu yau ko gobe to zai hana ka burace-buracen duniya gaba daya wa ziyaratul maqabir yawan kaiwa makabarta ziyara da kula da yanda yan kabari suke tazkirin bil akhirah to zai dinga tana ma lahira yau an kaiwa ne gobe an kaiwa ne da kai to wata kila jibi kai za a kai Allah ta'ala yake cewa fa amma man taga kaga wanda ya dagawa wa asaral hayatid dunya ya fifita rayuwar duniya sakan lahira fa innal jahima hiya al-ma'wa wutar jahimu ita ce makomarsa wa amma man khafa rabbih wa amma man kafa makama rabbih wanda ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abinda take so mara kyau sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomarsa Allah ya samu da cikin su Allah ta'ala ya taimake mu wajen gyara zukatanmu Allah ya ba mu ikon kokkomawa da al'amuran zuwa gare shi Allah ta'ala kai mana albarka a gidajenmu Allah kai mana albarka a guraben sana'armu Allah kai mana albarka a gonakinmu da ofisoshinmu da makarantunmu da masallatayyarmu Allah ta'ala ka game mu da albarka Allah ta'ala ka sanya muna cikin bayan ka yantattu wanda kai wa gafara da jinƙi cikin wannan wata wanda ya gabata Allah kai mana albarka ya rabbal alamin mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كبام لافيا كبام زمان لافيا الله كبام لافيا الله كبام زمان لافيا wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ya ƙara mana arziki da kwanciyar hankali wannan jiha ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ya ƙara mana arziki da kwanciyar hankali da dukkan garuruwan musulmai da ƙasashen musulunci gaba ɗaya Allah ta'ala kai mana jagora Allah damuna mai zuwa Allah ka sanya mata albarka Allah ƴan kasuwa ka sanya musu albarkacin kasuwancin su masu albashi ka sa musu albarkacin albashin su Allah muna roƙonka masu sana'a ta hannu da ƙarfi Allah ka sanya musu albarka cikin sana'ar su Allah dukkan wani mai nema ka sanya ma a albarka cikin nemansa Allah ta'ala ka kiyaye mana mutuncinmu ka kiyaye mana addininmu ka kiyaye mana iyalanmu ka kiyaye mana ibadarmu ya Allah ka ba mu tsaro daga shirin dan adam da aljan Allah ka yi mana tsaro daga gare ka ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukum